الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yan uwa masu albarka na wannan masallaci masjidin sahaba muna yi mana barka da wannan lokaci a cikin wato taro na faɗakar da juna da kuma tunasar da juna muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfana da kowanne babu shakka wannan maudu'i da kuka ji malam ya ɗauko ka iya cewa wato maudu'i ne da yake bayani game da Husainu wanda aka tattauna jiya wato yake kishiyantar shi shine batu game da tauhidi da muhimmancinsa abin da ya faru kamar yadda muka sani a tarihi Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'iku a lokacin iblis da shi ne ummul habari yana cikin su Allah ya gaya wa mala'iku cewa wa ikara rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilu fil ardi khalifa zan halitta mayau a doron ƙasa daga nan wato sai mala'ikun suke ganin bai kamata ba qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dimaa har zuwa ƙarshe daga ƙarshe da Allah ya gama ikonsa da ƙaddararsa na halitta annabi Adam sai ya ce musu fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qa'u lahu sajidin idan na gama halittar shi na hura mushi daga cikin ainihin wato raina to ku faɗi ku masa sujuda mala'iku da yake dama Allah ya ce la ya asuna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un gaba ɗaya sai suka faɗi sai sujuda illa iblisa sai iblis ne yake aka tambaye shi ya kama naka an tasira lima aka biya ne astakbarta am kunta min al ali girman kai ne ko kana ganin kafi karfi sai ce ana khairu minhu to daga nan ne aka fara bakar na ɗa Allah ya ce je ka gaba aljanna sai kuma iblis daga yau fa innaka raji wa inna alayka la'anati la'anati ila yawmi wa'd Allah ya tsine mishi albarka to sai gaba mummuna sai shiga tsakanin shi da wannan halitta da aka tsine mishi sakamakon shi da haka yi nemi Allah ya jinkirta shi rabbi anzirni ila yawmi wa'd Allah ya ce innaka minal munzirin yace a jinkirta mishi zuwa ranar tashin alkiyama Allah yace an jinkirta maka sai yace to fa bi izzatika na rantse da buwayanka da uduwan da hum ajma'in gaba ɗaya zuri'an wannan da ka da na taɗe sanadiyan shi wallahi sai na hallaka su to daga nan za ku gane ashe ba za a zauna lafiya a duniyar nan ba to menene mafita gare ka shine ka rike tauhidi shi yasa Allah madaukakin sarki bai bar al'umman ba shedan ne ta kada su yadda ya ga dama sai da ya aiko annabawa wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba a taba aiko wani annabi ba gabanin manzon Allah face sai Allah ya musu wahayi cewa to ya karantar da mutane tauhidi ne to wannan shine abin da kadai zaka tsira da shi wallahi idan ka rike shi da ka duk waɗannan aqidu na ɓata. to waɗanda iblis yake amfani da su ne wajen ya ga ya cika wancan buri nasa na shigar da zura'an annabi adamu wuta Allah kuma duk abin da muke buƙatar mu sani game da shi ya gaya mana ya ce innahu lakum aduwwun mubin maki ne mabayyanin kiyayya to yaya mutum zai iya gane wato tarkon shedan daga hanyar da zai biya tsira shine fa yayi karatu in kun fahimci duk abin da malam yake mana bayani inda ya dosa ke to a kashin gaskiya mutane yanzu sun daina koyon ilimi an daina yin karatu kuma abin da zai ba mu mamaki shine a yanzu din bayan da'awar jama'atu zalisul bid'a wa iqamatu sunna an samu karatu yayi yawa an samu mutane da yawa suna da ilimin an samu kuma masu kokarin karantarwa amma kuma masu koyon karatu sai suka yi karanci ko ina yanzu za ka ji ana karatu za ka ji an tsora lasfika an samu za ka je ga sunan musamman yanzu da aka samu zamani na social media ko ana sallama garba za ka fara ganin masallaci wane ga wani malami yana karatu live bastin mubashar ga wani malami yana karatu an gama za ka ga ana ta turawa kowa nan yana da android phone yana da group group da yake shiga ba wanda zai ce babu wani group da ba a turo karatu da ake yi amma muna jin karatu tuka ba shi ne damuwar mu ba ta zai yi tala tala kan wayar masu game su game masu kallace kallace su yi masu gulmace gulmace su yi abinda muka sawa gaba kenan to ta yaya shekan ba zai kada mutane ya wuta da su ba annabawan nan kuma sun zo sun cika aikin da Allah ya ce su shi yasa a lokacin farko da shirka ta fara birkakowa Allah ya turo annabin Allah annabi ne ba irin yadda annabi ne da yi da mutane ba wajen ya koya musu tauhidi su san Allah su bar bautan ainihin wato waɗannan gumakan da ake kira koma bayan Allah haka annabawan duk da suka biyo baya to daga cikin abin da ya kamata mu sani na muhimmancin tauhidi shine abin da kadai mutum zai tsira da shi a gobe ranar alkiyama duk wanda ya mutu bai je wa Allah da tauhidi ba to ba zai tsira ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi tabbata yana nan kurkusa cikin kitabut tauhid ko manzon Allah ya ce man mata وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة duk wanda ya mutu yana mai karrara tauhidi a zuciyarsa ya san Allah shine kadai abun bauta kun ji kalmar yar rabin kadara ne ko to amma fassarar shi da sharhi shi shine ya kamata mu rinka aiki da shi a cikin rayuwar shin da gaske la ilaha illallah da muke faɗi muna aikata shi a aikace a cikin zukatanmu da gaske ba wanda muke bautawa sai Allah a daidai lokacin da mutane suka yi imani da abubuwa na tsafe-tsafe da bokaye da sihiri ga sunan sun yawa a cikin al'ummar ana kiran wasu koma bayan Allah gashi yanzu kun ji malam ya gaya mana har aka samu waɗanda suka rika ayyana wasu halittu ana ce musu Allah ne su ne suke gudanar da rayuwa su ne abun bauta har aka koma matattu ma ana zuwa ana bauta musu mutum ya je kan kabari yana kiran mamaci Allah ya ce innal ladina tad'unahu la yasma'u du'a'akum waɗannan da kuke kira ba ka jin abin da kuke kiran sa kai ko da sun ji walau sami'u mastajabu lakum wallahi in ma sun ji ba za su amsa muku ba yau jama'a ana wannan da sunan musulunci ko ba a yi shine shedan ya ci nasara to kuma waye amintar da kai idan kai kana ganin alhamdulillah da mu aka fara tafiyan sunna a garin nan su mala abubakar gumi sun koya mana insha Allah mu ba za mu ba to ka ka susuce har ka tsallace baka sani ba ƴaƴanka da zuri'anka da za su zo a bayanka waye gaya maka ba za su wance tafarkin ba ka taɓa zaunar da ƴaƴanka ka yi musu wasiya irin yadda annabi Luqman ya yi wa ɗansa wasiya ya zaunar da shi ya ce la tushrik billah kana tashi da daddare ka yi wa Allah ibada ka yi lafiya ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka ce rabbi jinibni wa baniya an na'budu al asna annabawa fa suka yi wannan abin annabi ibrahim saboda irin wahalar da ya sha kowa ya kan kisan annabin Allah annabi ibrahim ya taso ya ga iyayen shi da da kakannin shi duk bautan gumaka suke yi ya gaya musu cewa wannan hanyar fata ce dan me za ku limata abudu ma la yasma'u wala yubsir wala yubni anka shay'a ba irin cin mutunci da bai mishi ba a rajibun an ta al'ariyati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumanna wa jirni maliya kai daga ƙarshe taro suka yi ru'asa'ul kufri suka ce a jefa shi kawai a wuta man fa'ala hadha bi ayatina innahu la min al-zalimin قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له ابراهيم haka suka tara wuta suka cilla annabi ibrahim saboda wato shedan ya riga ya shayar da su bautan waɗannan gumakan wa ushribat fi qulubihim al-ijl bi kufri shi yasa duk wanda yake kan tafarkin bata wallahi in ba ilimi ya koya na annabta ba to wannan abin zai rinka gani a matsayin hanya ka dai duba waɗannan bayanai duk da ake yi ana nuna wa mutane hanyar da za su tsira ne amma wanda Allah ya riga ɓame zuciyar shi shi ba zai ji wannan ba yace da Allah rabu da mu abinda za mu yi kenan muke yi to inna rabbaka labil mirsad kowa ya abin da ya ga dama haka Allah yake ko ikmalu ma shi ito inni bima ta'maluna khabir ko basir kowa abin da ya ga dama za ku ci da Allah gadin abin kenan bahaushe ya ce in ba duniya akwai to akwai duniya kuma akwai lahira wallahi a can ne kowa ido zai raina fata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka yake kiran ƴaƴansa ina cewa ya Fatima salini min mali ma badaliki a duniyar nan ki roki duk abin da kike so kin da ki rike tauhidi fa inni la ubni anki min Allah shay'a a ranar lahira wallahi ba abin da zan tsina na muku babu cewa ai annabi ne ubanmu a wannan rana babu kusanci la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin halim sai ka je da zuciya tsarkakakkiya shine zuciya mai tauhidi shi yasa ka ga duk dauki ba dadi da aka yi da annabawa akan su dawo da mutane kan tauhidin nan to shine abin yanzu gaba ɗaya su kurkuce mana duk inda ka shiga a cikin al'umma a yau wa ma yu'minu aktsaruhum billah illahu mushrikin abinda ake kenan ba za ka samu mutanen da sun tsaya tsantsa kan tauhidin Allah ba sai ya zan akwai nau'in shirka da suke yi ƴan kasuwa Allah kaɗai ya san irin tsibbace-tsibbace da ake yi manoma Allah kaɗai ya san irin tsafe-tsafe da ake yi direbobi yana shiga motar ma za ka gani an nannaɗe a jikin kambun siyayi danginmu mahauta da masunta kuma kowa ana ganin wannan abin har ba a damuwa don ka ga mutum da guru yanzu sai ka ɗauka ba wani abu bane amma shirka ne da Allah man allaka shay'an faqad asharaka billah duk wanda ya ɗaura wani abu da nufin yana neman sa'a ko kariya ko tsari ko wane ne Allah ya yi shirka da Allah yau muna ji muna gani ala masma'in minna wa mar'a mutum zai rika hoton wani ya sunku ya yi masa sujuda ina aka bar Allah madaukakin sarki duk wahalan da annabawa suka yi ya tafi a banza kenan ba amfani wallahi wajibi mu tsaya tsayuwan daka mu sake ainihin wato raya wannan ilimi na gaskiya da annabawa suka karanta shine tauhidi wa Allah madaukakin sarki Allah komai yana iya yafe wa bawa amma banda wanda ya je ya same shi da laifin shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha daga cikin falala da an yi wato muhimmancin tauhidi idan Allah madaukakin sarki ya ga mutum ya tsantsanta tauhidin shi ga Allah ma'ana kadaita Allah kenan ko duk abin da ya zo mishi yana kokari ya duba menene Allah ya ce menene ba zai sa ya saba wa Allah ba shi yake yi to laifukan ma da yi sai Allah ya rika ya ce mishi tauhidi ingantacce yana sa Allah ya gafarta wa mutum abubuwan da yake yi na zunubai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance kalman shi na barin duniya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna to kuma wallahi ba wanda zai iya faɗin la ilaha illallah karshen rayuwar shi sai in da gaske rayuwar nashi akan la ilaha illallah mutane nawa ne za su zo gargara mutuwa zuwa ya talakkana musu kalmar shahada su kasa faɗi wasu su ɗige suna ihu wasu suna kiran wasu ƙarfi wasu suna waƙe-waƙe saboda man asha ala shay'in ma ta'ala abin duk da karare a kan shi zaka kare wa al-ibra kuma bil khawatim haka jama'a wannan shi ne aiki da yake a gaban mu dole mu inganta tauhidin mu kuma mu yi kokari akan waɗanda Allah ya sanya a ƙarƙashin mu su ne iyalan mu ko wa amur ahlaka bis salati waz zakati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa wal aqibatu bit taqwa wanda kadai zai tsira a lahira shine wanda ya je wa Allah da taqwa to me muke yi akan iyalan mu sai sa a gidaje da yawa wallahi daga cikin gidajen mu da muke da'awa cewa mu ahlus sunna ne mu ɗan ainihin jama'atu izalatul bid'a ne akwai shirkiyat ina nan ana binne su a cikin gidajen mu ba tare da mu an kara ba tsakanin mata da 'ya'ya. duk yawan mu abin da yake faruwa ke wani kawai ya ɗauka muhimman shi da zaran ya fita ya yi kasuwanci ya samu abinci shi kenan wani ko binciken iyalan shi game da sallah baya yi kowa ya tambayi kanshi ka san matsayin sallan iyalanka a yau tun daga matanka har ƴaƴanka sai dai ka fita tun daga safe shi kenan wani zai dawo gida ma ko labarin ƴaƴan shi ba zai tambaya ba ina wane ina wane waɗannan su ne amana da Allah ya bari a ƙarƙashin ka manzo Allah kuma yana cewa kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiwata ne kuma wallahi sai Allah ya muku tambaya game da abin da Allah ya ba ku tambaya na farko kuwa da za a yi maka shine menene ka kula da shi na tauhidi da aqidar ƴaƴanka ma za a jabtumul mursalin kun amsa kiran da manzanni suka yi annabin Allah annabi Musa wahalan da ya sha da bani Isra'ila ke annabi Ibrahim kamar yadda muka ambata annabi Isa duka annabawa haka Allah ya buga mana misali da ainihin wato rayuwarsu to mu gane cewa lallai wannan zahira ta tsare tauhidin mu ba abu ne wanda yake dole akan mu wallahi domin manufan zuwan mu duniya kenan وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله يقول ما أريد منهم من رزق والله babu wanda zai koma lahira Allah ya ce mishi to zo kai mun lissafi ribar nawa kace a duniya shi Allah zai tambaye mu sai dai ma a binciki dukiyar da kaci ta hanyar halas ne ko ta haram to adha min haula'i kulliha wa amaru mafi munin waɗannan misalan shine in ka shiga sakta ɗin 'yan siyasun mu kuma wani irin shirka ne ba a yi jama'a in ka ji irin kazantar shirka da ake wallahi abin sai ya baka tsoro akwai wani malami da ya taba bada labari ina wasu ku sun ga video clip din yace wani abokinsu ne ɗalibin ilimi tare suka yi karatu ina jin a Sudan ne ko yace sai ya jawo ƙasar su sai shiga siyasa dan haka jam'iyyar da ya tsaya ana ta yi wato shirye-shiryen za a zo a yi takara za a zo a yi zaɓe shike nan aka zo aka same shi aka ce to wane wannan harkan fa sai ka miƙe tsaye me miƙewa tsaye yawwa a shiga shirka wallahi muna tsaki ko muna ganin da wasa ne na rantsi da Allah sai da ku suka miƙe tsaye shi wanda suka je tare shi zo yake baiwa malamin mu labari yace malam wala albani namu kenan margari Allah ya ji shi da rahma yace yau dai ni kadai daga cikin tawagan mu ni kadai ne ban yi shirka ba domin shi ya tuka su ne aka je wajen da haka shi sai zauna a mota bai shiga ba da haka shi kadai ne sauran kuma a kan turmi suka kwana ana ta girka su ana girka su saboda a riƙe musu kujeran kada ya kufce in kun ji irin shirkar riyad inda ake a ƙasar nan za ku gane ashe bala'o'in da muke ciki to bi ma kasa bat aidina ne wallahi Allah kaɗai san adadin rayuka da aka salwantar wajen ƙoƙarin a yi wato samu mulki tun daga na mutane har dabbobi ko wanda aka ce dawakai dawakai wannan aka je aka binne gabas ɗari yamma ɗari arewa ɗari kudu ɗari da ransu aka binne su mutane kuma ai ba a magana labarin facewan jarirai guda nawa ake da shi da 'yan mata da yara za a je a ga yaro kawai an jefar da shi an kwaku da idanun shi ne suka cinye idanun wani mushriki ne kawai ya kwaku ne za a je a ga gawan mace an cire kirjinta an kwaye farjinta an cire gaba kaza an cire gaba kaza abinda waɗannan arnan suke ainihin wato yi a cikin al'ummar kenan kuma duk waɗanda suke waɗannan abubuwan sanannu ne hasali na manyan ƙasar to maganganun su suke ji ba haka kuma kuke tunanin za mu zauna lafiya jingina wa Allah ɗa kaɗai idan aka furta Allah ya ce sama kamar ta bindiga ƙasa kamar ya tsage duwatsu kamar sun gurguje an da'au للرحمن ولدا الله يقول وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل شيء آتيه يوم القيامة فردا والله قوة ذي gaban Allah idan kana tunanin mulki ne masu mulki nawa ne suka mutu kana tunanin wadata ne masu dukiya nawa ne yau ba su a duniya in talauci mutuwa ya kyale ne ba wanda ya kyale ya ɗauki malami ya ɗauki jami'i ya ɗauki namiji ya ɗauki mace mijin aure matan aure to abin da za a ainihin wato lura da shi shine ashe duniyan ba da wamammiya ba ce to me ya kamace mu ka bauta wa Allah ka koma lahira salin hali duk wahalan da ka sha a duniyan nan wallahi marare ne akan wahalar lahira shi yasa Allah yake tsoratar da mu azabar shi wa yuhadhirukum Allah nafsa Allah yana cewa ku kiyaye ni ku kiyaye ni wallahi amma abin mamaki ko a jikin mu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka zo ranar tashi alkiyama mutum mafi shan wahala da tsiyatuwa a nan duniya amma Allah ya taimake shi ya mutu da tauhidi sai a ɗauko shi sai a saka shi a aljanna kiftawan ido sai a fito da shi amma a duniyar nan ya fi kowa shan wahala sai dai ya yi hakuri akan wahalar duniya dan ba permanent bane temporary ne idan aka sa shi aljanna aka fito sai a ce mishi hal marra bika sharrul qat ka taba shan wani wahala tun daga farkon halittarka dadin da ya ji aljanna na kittawan ido ya mantar da shi duk wahalar da ya sha a duniya sai ya ce wallahi ma marra biya sharrul qat wahala ni sunan ma yanzu ma nake ji ya manta to me yasa ba za mu ya wannan rayuwar ba akan wannan mai karewa bal tu'minuna hayatad dunya Allah ya ce wal akhiratu khairun wa abqa yau ina iyayenka ina kakanninka ina mahaifin kakanka sun tafi to ka sani kai ma watan wata rana tafiya za ka yi to dan me za ka bata wannan lokaci ɗan kaɗan akan lokaci mai yawa dan ka duba waɗanda muke zaune a nan yanzu ka ɗauki statistics na shekarunmu za ka ga da ƙyar za a samu wanda ya shekara ɗari a nan haka ne ko ba ka bari da wahala a samu wanda ya shekara ɗari to ga malam sha'awa yana da ya ko ya yi shekara biyu ko kuma hinta ga abin da nake son gaya mana mu tuna a yanzu din nan fa akwai wanda ya fi shekara dubu a kabari tun kafin a je lahira kenan ya fi shekara dubu yana kwance a kabari in an je lahira kuma fa so mu yi haƙuri akan halin da muka samu kanmu amma mu riƙe tauhidin kada mu yi wasa wallahi kada mu sakwa-sakwa da tauhidin kada ka bari ko misƙala zarra wani ya sa kai asarar imaninka idan kai asarar imani ka yi babbar asara Allah ubangiji ya tsare mana imanin mu yan uwa masu albarka malam ya riga ji hankalin mu na yi kokarin yi mana bayanin menene malam yake jan hankalin mu zuwa gare shi ina ta kuma kila na ɗanyi ko eh sai a yi haƙuri da abin da aka ji muna roƙo Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah ya rike mana tauhidin mu da aqidan mu Allah ya tsare mu daga duk wani hanya na karkata na bata wanda zai cinye mana aƙida ya cinye mana tauhidi ya sa mu shirka da Allah Allah madaukakin sarki kuma ya azurta mu da zuciya ingantacciya kubutacciya wanda zai koma zuwa ga Allah Allah ya mara mu da zuwan shi ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati anan muke cewa mun yi kowa fatan alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام